إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na markazu zaid bin sabit radiyallahu ta'ala anhu a nan birnin agadez domin gudanar da daura sakamakon ziyara ta uwantaka da muka kawo a wannan garin mai albarka kamar yadda ku gani a sanarwa unwanakin daurar da za mu yi bayani shine akan nazmu ahsanil akhlaq da farko yana da kyau kusan bambancin daura da wa'azi in aka ce wa'azi za a zo ne a tunatar ba tare da an ci ga abin da aka dogara akan tunatarwar ba amma ita kuma daura ilmantarwa ne za a sa wani abu wani littafi wanda yake na musamman ko wani takaitaccen abu a yi bayani a kansa wanda yake yana ga hannuwanku wanda ko bayan shekara dubu nawa za ku yi ɗauko wannan abin ku amfanu da shi amma da wani malami zai zo yi wa'azi a nan bayan sati biyu in a tsaida ka a tambayi ka abin da malamin nan ya faɗi da kyar za ka iya gayin goma cikin ɗari nasa amma in daura ne an baka littafin ko da yaushe za ka iya ka ɗauko shi kai muraja'ar abin da aka yi maka kuma wannan shine manhaji wanda yake mafi amfani ga ɗaliban ilimi a nan gaba ku ne za ku jagoranci wannan markas ke ku ne za ku jagoranci haraka ta da'awa ta wannan ƙasar gaba ɗaya kenan kuna buƙatar tun yanzu a ce kun yi makanku guzuri na abin da zai amfane ku a lokacin da kuka yi wannan matsayin wannan kamar yadda kuka gani sunan shi nazmu ahsanil akhlaq idan aka ce nazm kenan kishiyar nasr ne rubutu na malumai magabata a fanni na ilimi kala biyu ne akwai fanni na nasr shine zube shine rubutu wanda yake ba waƙe ba shi kuma nazm shine rubutu na waƙe domin larabawa sun shahara da waƙe da wannan aka san su to shi hatta rubutu na ilmantarwa ko na wa'azi idan za su yi suna iya su yi shi a cikin waƙe to wannan shi ne kenan ake nuhi da nazum kenan magana ce wadda take a tsare wadda za a iya gayanta a waƙe mutum yana gayi kuma yana nishaɗi domin idan muka zo karantawa za ku ji zai sha bamban da yadda za ka zo ka yi karatun wani littafi wanda ba waƙe ba karatu ne wanda yake za mu yi shi a cikin nishaɗi ana karantawa ana kada ƙafa ana gane da kyau insha Allah kenan nazmu ahsanil akhlaq li shaykh amir bahjat kenan waƙe wanda yake bayani akan ɗabi'u mafifita shine ahsanul akhlaq siga ce ta mubalaga waƙe wanda yake bayani akan ɗabi'u mafi kyawu da ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'antu da su wanda ya wallafa wannan waƙen shine al-Sheikh Amir Bahjat al-Sheikh Amir Bahjat yana ɗaya daga cikin malumai mu'asirun malumai na wannan zamanin wanda suke a raye wanda har yanzu suke amfanin al'umma an aihe sa a ƙasar Saudiya bil akhas a garin Madina ke sama daga cikin lakabinsa ana ce masa al-Madani Amir Bahjat al-Madani dan Madina ne yayi karatu a jami'a ta Madina kuma yana ɗaya daga cikin shahararrun ɗaliban al-Sheikh Salihul Fauzan hafizahullahu ta'ala wanda Allah ya yi masa baiwa ta waƙe wanda gabaɗin ilmomi da muke da su a wannan zamanin na addini kusan ya musu waƙe na musamman akwai misalai na manzuma cikinsa daga cikin muka ɗoka wannan daga cikin manzuma cikinsa yana da me yake da suna annazmul bayyin fil fiqhi al muta'ayyin wanda wani waƙe ne game da game da fiqhu sannan yana da nazmul asas fil ibadat wanda shi ma wani waƙe ne wanda ya rubuta game da ibadodi irin su sallah zakka azumi a cikin waƙe takaitacce haka kuma manzumatu rasmil rasmul mufti wani waƙe ne wanda yi wanda yake bayani akan yadda ake fatawa yana da kuma manzumatul maqadir shar'iyya bil wahdat yana da annazmu saghir min muktasar tahrir yana da annazmu al-asghar fil fiqh fil fiqh yana da kuma manzumatu fiqh an-nawazil yana da manzumatu ahsan al-akhlaq wanda ita ce a gaban mu yana da kuma manzumatu tauhid wal iman yana da nazmu suwar al-qur'an surorin al-qur'ani gaba daya yi su a cikin waƙe in kana so ka haddace surorin al-qur'ani sai maka su a cikin waƙe ta yanda cikin sauki zaka haddace su yalla wata ne Allah ya ƙara mai domin mu sa irin wannan mu zaɓi wasu daga cikin wannan manzuma cikin nashi mu yi insha Allah kuma mafi yawanci shi wallafe-wallafen suna kasancewa takaitattu ma'ana za ku gani yanzu misali kuka ɗauki wannan safa nawa ne takarda nawa ce biyu amma kuma ilimin da za ku kwasa a ciki ana gan da kyau ku da za a ce a rubuta ta zai iya littattafai masu yawa mujalladat amma kun gani a cikin takaitaccen abu gashi kuma za a amfana kenan ya shahara da yin takaitattun wallafe-wallafe ko kuma mu ce rasa'il wanda suke takaitattu kuma masu matukar matukar amfani a idan kuka lura wannan littafin sunansa nazmu ahsanil akhlaq waƙe game da kyaukyawan ɗabi'u mafifita ɗabi'u mafifita abin da yasa na zaɓi wannan don saboda nahnu bi hajatin masa ila tahsini akhlaqina muna da bukata matuka zuwa ga mu gyara kyautu mu gyara dabi'unmu domin dabi'u sune asalin ma musulunci mi manzo Allah yace innama mu'ithu li utammim makarim al akhlaq ashe duk wanda bai da kyaukyawan dabi'u to ba musulmi bane nagari ba musulmi bane nagari shi yasa duk musulmin kirki yana kokari ya kyautata ɗabi'unsa domin kyaukyawan ɗabi'u yana sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soka kuma ka kasance daga cikin makwabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama ahasunukum akhlaqa wanda suka yi kusanci da ni daga cikin ku musulmai kuma na yi son su daga cikinku su ne masu kyaukyawan ɗabi'u ashe in kana da kyaukyawan ɗabi'u manzon Allah zai soka kuma za ka kasance daga cikin masu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama kai ba manzon Allah ba hatta mutane ma na duniya idan kana da kyaukyawan ɗabi'u za ka so za ka zamanto masoyinsu duk mai kyaukyawan ɗabi'u zai kasance mutane suna son shi idan kun mutane mutane suka soka alama ce ta kyaukyawan ƙarshe domin ya tabbata a hadisi wata rana an biya da wata gawa manzo Allah na tsaye da sahabbai sai suka yabi wannan gawar da mummunan yabo ma'ana suka munanta wannan gawar suka rika faɗin mummunan abubuwan da ya aikata a duniya sai manzo Allah ya ce wajabat aka ƙara wucewa da wata gawa manzo Allah na nan tsaye tare da sahabbai da aka wuce da wannan gawar sai aka ce kai ai wane ne ya rasu gawar wane ce sai suka sai suka rika yaban wannan mutunan da alkhairi kai ai wane mutunan kirki ne wane akwai kyakkyawan dabi'u a wannan lokacin sai manzo Allah ya ce wajabat sai sahabbai suka yi mamaki suka ce ma wajabat ya manzo Allah an biya da wannan mun yabe sa da mun yi masa mummunan yabo mun ga yi sharrin sa ka ce wajabat wannan kuma mun yabe sa da alkhairi ka ce wajabat me kake nufi da wajabat sai manzo Allah ce hadha asnaytum bihi khairan fawajabat lahu aljanna wa hadha asnaytum bihi sharran fawajabat lahu an-nar wannan kun yabe sa da alkhairi sai aljanna ta tabbata akan sa wannan kuma kun yabe sa da sharri sai wuta ta tabbata akan sa sai da karshe manzo Allah ya magana wata ke ita ce mafi muhimmanci yace antum shuhada'ullahi fil ard ku mutane ku ne masu shaidun Allah a ban kasa ma'ana idan anan duniya mutane suka yi maka shaida da alkhairi to a gobe ma alƙiyama wajen Allah alkhairi zaka isko shi yasa yana da kyau a ce mutum ya kyautata mu'amala da mutane dan shaidar mutane tana tasiri a gare su wajen Allah madaukakin sarki babban ko abin da zai sa mutane su yi maka shaida ta alkhairi shine ka kasance da kyakkyawan ɗabi'u kenan mu kyautata ɗabi'unmu zai sa Allah ya so mu mutane su so mu kai kankatma kyaukyawan ɗabi'u yana daga cikin mafi hanya ta samun aljanna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma aktharu ma yudkhilu an-nasu aljanna menene abin da yake yawan sa mutane aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqwallahi wa husnul khulq tsoron Allah da kyaukyawan ɗabi'u shi yasa wata rana an rawaito akan cewa wata rana ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Abu Darda ya tashi yana sallah da dare yana sallah da dare yanzu a wajen sallan nan addu'a guda kawai yake yi Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi haka kawai yake faɗi ya Allah kamar yanda ka yi ni da siffa mai kyau to ka yi ni da kasa in kasance mai kyaukyawan ɗabi'u Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi haka haka haka yake ta addu'a lokacin da sahiya ta waye sai matarsa ummu darda ta ce ya abad darda ma kana du'a'uka منذ الليلة illa fi husnil khulq naga da darka tashi kana ta sallah ba addu'ar da kake sai cewa kake Allah Allah ya baka kyaukyawan ɗabi'u baka ce Allah ya baka aljanna ba baka ce Allah ya baka ilimi ba baka ce Allah ya kara maka tsoronsa ba baka ce Allah ya maka kaza kaza kaza ba kai dai kyaukyawan ɗabi'u kawai sai yace masa ya sai yace masa ya ummar darda amma alimti anna al'abda la yazalu yuhsinu khuluquhu hatta yudkhiluhu husnu khuluqihi aljanna biki san da cewa ba mutum ba zai gushe ba yana kyautata ɗabi'unsa har sai ya kasance kyaukyawan ɗabi'unsa ya kai sa aljanna me yake so ya nuna muna ashe kyaukyawan ɗabi'u shine hanya ta samun aljanna kenan idan ka roki Allah yake da kyaukyawan ɗabi'u to kaman ka roki Allah ya baka aljanna ne domin kyaukyawan ɗabi'un za su baka aljanna idan muka lura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi sa da sifofi masu yawa Allah ya yi masa baiwa mai yawa abubuwa masu yawa na ni'ima amma da ya tashi yabonsa me yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana akan ɗabi'u masu kyawu ɗabi'u masu girma me Allah yake so ya nuna muna mafi girman ni'imar da Allah zai maka a nan duniya shine yi ka mai kyaukyawan ɗabi'u sha'ir yake cewa wa idza ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi فالناس حاذا حظه مال وذا علم وذا كمكارم الأخلاق يتي idan Allah maɗaukakin sarki ya yi ka da kyaukyawan ɗabi'u to ya zaɓe ka da ni'ima mafi girma ya ce kowanne mutane Allah yana mishi wata ni'ima wani za ka ga Allah ya ba shi ni'ima ta ilimi wani za ka ga Allah ya ba shi ni'ima ta dukiya ya ce amma mafificiya shi ne Allah ya baka ni'ima ta kyaukyawan ɗabi'u idan Allah ya baka kyaukyawan ɗabi'u shi zai sa dukiyar ta amfane ka shi zai sa ilimin ya amfane ka akwai wanda ilimin zai kai shi wuta don me don bai aiki da shi ba akwai wanda dukiyar za ta kai shi wuta don mi don bai sa ta hanyar da ta dace ba amma in kana da kyaukyawan ɗabi'u to su za su juya waɗannan abubuwan a hanyar da ta dace a cikin gida ma idan ka ga wannan yaron uwayen shi suna son shi wannan ba su son shi ka bincika ka gani sai ka samu dalilin da yasa ake son wannan ba a son wancan don saboda wannan yana da kyaukyawan ɗabi'u idan ka ga a aji a fasuli malam yana son wannan akan wa'ancan yana son wannan amma baya son wancan in ka bincika sai kaga wannan da malam ke so yahi sauran mi yahi sauran kyakkyawan dabi'u ana gane da kyau ko to kenan kyakkyawan dabi'u abun nema ne da ya kamata a ce ko da yaushe mutum dalibi musamman yana kokarin kyautata su kenan wannan shine mukaddima da ya kamata mu gabatar akan wannan manzuma kin zamu shiga ga dangadan a cikin wannan manzuma kin nazmu ahsanil akhlaq da farko wannan manzuma tana tahi akan bahru ar-rajis bahrul rajis shi kuma tas'ila kinsa shine mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ana gane da kyau ko mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun kenan haka tas'ila kin shi take idan muka zo zamu waƙewa da farko zan karanta waƙen daga farko sai ƙarshe ana gane da kyau ko idan muka kare kuma zan karanta kuna maimaitawa kahin ma mu tashi sai mun samu wanda jihar da ce muna ita ana gan da ke ku ai bai da yawa ko safa bai da rabi ne ya kamata a ce akwai masu kowatu zakira wanda kamin mu tashi sun haddace wannan abiyatkin na'am to kenan zan karanta yanzu kowa sai saurara zan karanta daga farko sai karshe to mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun shine taf'ila kin nashi mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wannan shine taf'ila na waken to sai mu shiga a ciki kowa sai kalla الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الآدب ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق وبعد ذا وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل قول رجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعصم سنة قدم على كل الورى ما حبته وبر والديك ولتطعوهما تفز وصل آيا بني الراحما بجل كبيرا وارحمس صغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفاطنا حليما وذا أنات وحياء ورفق وكن أمينا وتواضع واصدقي تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان صن اللسان واحفظ الجوارح أحب كل مسلم كن ناصحا تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة ووقتك ال ووقتك اشغله بالانتفاع والمال فاحفظه عن الضياع بهمة تعلم المفيد وطالع الكتباتنا المزيد واحترم الكتاب والمعلم وأكرمنا ما استطعت العلماء أقبل وأنصت للمحدث وقدم الأكبار في التحدث بالخير فانطقا وإلا فاصمت وقبل نقل خبر تثبت وقدما صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة وأتبع الخطأ باعتذار وأتبع الذنب بالاستغفار أفش السلام صاحب الأخيار لا تؤذ إنسانا أخص الجارى وراعي آداب بيوت الناس كغض طرف وكالاستئناس وأكرم الضيف وكن مبتسما انصر أخاك آثرا المسلما عن كل ما يسوء كن عفيفا حافظ على الصحات كن نظيفا حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح إذا عطست فاحمدن الله وشمتا من حامد الإله على اليمين طاهرا نم باكرا وكل أذكار المنام ذاكرا مما يليق باليمين سم في أول ثم أحمدا في الختم أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نصمي فاقبلا أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا يا رب نظمي فاقبلا مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل to yayi ko ko a ci gaba jayyid to za mu fara daga farko za mu rika yin bacci uku uku in muka yi bacci uku muka karanta zan karanta ku karanta sai mu fassara sai mu kara baiti uku in karanta ku karanta sai mu fassara kun gane da kyau ko jayyid kenan ina karantawa kuna karantawa adiba da kyau الحمد لله الذي قد وهبا أها الحمد لله الذي قد وهبا عباده المقربين الآدبا ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي يرقى بها صاحبها المراقي جيد مالن يتي الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الادب yace godiya ga Allah wanda yayi kyauta ga bayunsa almuqarrabina ma'ana yayi kyauta ga bayunsa waɗanda yake so al'adaba yayi musu kyauta da ladabi ma'ana duk wanda ya samu kansa yana da ladabi yana da kyakkyawan ɗabi'u to kyauta ce daga Allah kuma Allah yana son shi ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق yace sannan Allah yayi salati da aminci ala nabiyina akan annabinmu azimil khuluqi wanda yake da dabi'u masu girma ishara ne zuwa ga wa innaka la'ala khuluqin azim an gane da kyau ko kinan wannan malam yayi godiya ne da salati ga annabi kamar yanzu in zo in fara magana ne sai in ce alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du bayan haka haka ahsanul akhlaqi gashi zan baka kyaukyawan dabi'u mafifita yarqa biha sahibuha almaraqi wanda ma'abocin wannan kyaukyawan dabi'un zai daukaka ana gane da kyau ko shine zai daukaka shine yarqa zai daukaka zuwa ga daukaka abin da yake nufi shine wayannan kyaukyawan dabi'un da zai zano a cikin wannan baituttukan duk wanda ya riko da su to zai samu daukaka a duniya da ina a duniya da lahira domin mun gani akan cewa in mutuna da kyaukyawan dabi'u mutane za su so shi a duniya ana gane da kyau ko sannan kuma a lahira ma Allah zai so shi ya bashi matsayi mai ɗaukaka wannan kawon mukaddima ce malam yayi shin hida ce yayi ta ya gaya muna abinda wannan baituka suka kumsa ta sai mu zo ga baituka guda uku na biyu a hankowa yi diba
فأولا راعي مع الله الأدب أها بترك الاسم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجاء وحسن ظن حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى ما حبته قدم على كل الورى وقر نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى ما حبته قدم على كل الورى ما حبته قدم على كل الورى ما حبته قدم على كل yawa malam yace fa awwalan ra'i ma Allahil adab bi tarki lismi wa bi fi'li ma wajab yace na farko ku rika kilgawa kusan dabi'u zai gayi kusan 73 ana gane da kyau ko kinan ku rika kilga su in mun zo karshe za ku zano mini su zan ta da mutum guda ya kawo da biyar wani ya kawo da biyar wani ya kawo da bakwai wani ya kawo da goma kenan duk inda muka gayi adab sai ku yi sulinye sai ku sa alama ku yi khat a ƙasa fahimtum to fa awwalan yace na farko ra'i ma Allahil adab ka kula da ladabi tare da Allah madaukakin sarki bi tarki lismi ta hanyar barin sabo hanyar barin zunubi wa bi fi'li ma wajab da kuma barin abin da ya wajabta kenan ladabi na farko shine al-adabu ma Allah al'adabu ma'allah ladabi tare da Allah abinda ake nihi ladabi tare da Allah shine mutum ya nisanci abinda Allah ya hana shi kuma ya yi mi ya yi abinda Allah ya ya umurce shi kenan ladabi na farko da malam ya faɗi shine al'adabu ma'allah ɗabi'a ta farko da malam ya faɗi shine al'adabu ma'allah mutum ya kasance mai ladabi ga Allah maɗaukakin sarki ina yi bari na bari ana gane da kyau ko Allah ya ce kai ka bari ya ce ka bari ka bari to in kai haka kai mai ladabi ne ga Allah madaukakin sarki an gane wannan baitin da kyau to sai na biyu yace wa husni zannin wa tawakkulin raja hubbin wa tauhidin wa man khafa naja yace wa husni zannin da kuma kyautata zato ga Allah wa tawakkulin da tawakkali raja da kuma arraja'u abinda ake cewa arraja'u diddul ya'si shine kishiyar gudda tsammani arraja shine ka kasance kana mai tsammani alkhairi ga Allah madaukakin sarki diddul ya'si kada ka hudda tsammani ga Allah madaukakin sarki hubbin sannan kuma ka so Allah wa tauhidin kai ma Allah tauhidi wa man khafa naja kuma duk wanda yake tsoron Allah to ya tsirata ma'ana yana nuhin dai na gaba shine ka samu alkhawfu ka kasance mai tsoron Allah a cikin wannan baitin malam ya gayi a dabi'a guda biyar ko shidda na farko husnul zanni billah ka kasance mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki me yake nuni da kyautata zato ga Allah madaukakin sarki in wani sharri ya same ka sai ka sa akan ka cewa alkhairi ne ana gane da kyau ko kada kama Allah munan zato ba ka da lahiya sa akan kama yiwa Allah ya so ne da gafara ne kana neman wani abu baka samu ba sai ka ce a mai yiwa Allah ya san sharri ne a gani shi yasa bai bani ba amma ka kayi wata asara ko nirshi lahi ya same ka sai ka ce ka amma Allah bai sona duk sallar ga da nake yi duk zuwa makarantar ga da nake Allah ya jarabce ni da kaza to in kai haka kayi ma Allah su'uz zan kama Allah mummunan zato sha'ir yake cewa husnu zannika sirrul hayat sirrul hayati husnu zannika billazi khalaqa alhayata wa qassama alarzaka abinda zai saka ji dadin duniya shine kasance mai kyautu zato ga Allah madaukakin sarki ladabi na biyu shine at-tawakkul ka kasance mai dogaro ga Allah madaukakin sarki ya kasance kana dogaro ga Allah dogaro na zahiri da na batini idan matsala ta zo farkon wanda zaka tunawa shine wa shine Allah madaukakin sarki wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu na gaba shine ar-raja'u ka kasance mai fata alkhairi ga Allah madaukakin sarki ka kasance mai hudda tsammani ga Allah sai al-hubbu ka kasance mai son Allah madaukakin sarki at-tauhid ka kasance kun mai tauhidi ma ma'anar tauhid ifradullahi ta'ala bil ibada ko kada ita Allah da ibada sannan alkhawfu ka kasance kun mai tsoronwa mai tsoron Allah madaukakin sarki to an gane wannan dabi'un guda nawa guda shida aka kawo a cikin miwa cikin wannan baitin sai baiti na gaba yace waqir nabiyahu waqir nabiyahu wa azzim sunnata waqir nabiyahu wa azzim sunnata qaddim ala kulli alwara mahabbata waqir nabiyahu ka girmama annabinsa annabin wa Allah madaukakin sarki ko waye ake nihi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka girmama sa wa azzim sunnata kuma ka girmama sunnarsa ana gan da kyau ko da waqir da azzim duk ma'anar su guda ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama sunnarsa me yake da sunnar manzon Allah ai tariqatuhu ka girmama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce manzon Allah ya yi abu kai ƙoƙarin yinsa kada in wani ya yi ka rika masa izgili an ce manzon Allah na ɗage wando kada wani ya ɗage wando ka rike masa izgili in kai haka to baka girmama sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam qaddim ala qaddim ala kulli alwara mahabbata ka gabatar da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala kulli alwara akan gaba ɗayan halittu ya kasance kana son manzon Allah hiye da kowa ana gane da kyau ko shine ma'anan qaddim ala kulli alwara mahabbata kenan a cikin wannan baitin malam ya zano dabi'u guda biyu tawqirun nabiyyi wa sunnatihi girman manzon Allah da sunnarsa dabi'a ta biyu kuma mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan biyu da aka kawo to idan kuka gama da wanda suka gabata dano muka samu kenan sai ku rika kilgawa na'am takwas anya ku tara ko bari in gani ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara haka ne mun samu ɗabi'a tara ana gani da kyau ko? to in mun zo wani wuri zan ce baiti na shidda zan kira wani in ce mishi kai wancan mai hula ko kuma in ce mai duguza ko zan duguza ko? ko in ce mai portikile ko in ce mai mantur ko in ce mai hula agaji sai in ce zano mini baiti na baiti na hudu zuwa baiti na bakwai ɗabi'a nawa aka zano ina gai wani ne don saboda ku rika lura ana gani da kyau ko? tau labud da bitarkis allazi la yurakkiz saufa nurakkizahu fahimtum? tau kenan anan mun gani girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son manzo Allah ana gabatar da shi akan komai Umar ya taba cewa ya Rasulullah inni uhibbu inni uhibbuka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina son ka fiye da kowa banda kaina sai manzo Allah ya ce a'a baka so na kenan domin mutum ba zai zamanto ya imani ba har sai ya so ni hiyar da kowa har kansa sai ce to ya manzo Allah yanzu ina son ka hiyar da har ma kaina sai manzo Allah ya ce masa al'ana ya Umar yanzu ya Umar sahabbai na daga cikin takin suna cewa huwal muqaddamu fi nafsi ala nafsi wa ahli baiti wa ahbabi wa khillani ma'ana ni ina son manzon Allah yanda nake son kaina yanda yanda nake son iyayena yanda yanda nake son dangina kinan mutum ba zai zama mutum mai imani ba sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah ku yana daga cikin abin da zai ba mutum aljanna Allah ka kara mana son manzon Allah to yanzu sai kowa yi ba sai mu karanta wa barra wa lidayka wal tuti'uhuma aha تفز وصل آيا بني يا الراحمة بجل كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفاطنا حليما وشاكرا وفاطنا حليما ba halima ba ha to malan yace wa barra walidayka wal tuti'huma tafuzu wasil ayabunayyir rahima wa barra walidayka kuma kayi ma iyayenka biyayya wal tuti'huma kuma kayi musu kai musu da'a tafuz in kai haka zaka rabauta wasil a ya bunayyar rahima ya ce ya kai ɗana kuma ka sada zumuntarka domin shi lattizo ne kenan tun da lattizo ne mu kuma yara ne ko kenan shi yasa shi malamin sai ce ya kai ɗana kuma ka sada zumunta kenan a cikin wannan baitin mun samu ɗabi'u guda biyu na farko birul walidai ne ko biyayya ga iyaye na biyu ha silatul rahim sada zumunta me ake ce ma sada zumunta shine girmama dangi fami rika ziyaransu rika girmama su rika yi musu alkhairi duwanne daga cikin sada zumunta sada zumunta yana da alkhairi sosai daga cikin garabasar sada zumunta banzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima duwanda yake so a bashi tsawon rai kowa yana son haka ko wanda kuma yake so a ƙara mishi dukiya ta yi yawa kowa yana son haka ko ko akwai wanda yake son talauci akwai wanda yake so gobe ya mutu kowa na son ya yi tsawon rai ko yawwa to duk mai son wannan manzo Allah yake sada zumunta falyasil rahima ana gane da kyau ko biyayya ga iyaye duk wanda yake biyayya ga iyaye ba zai taba tabewa ba wani mai hikima yake cewa wa ati abaka bi kulli ma awsa bihi innal muti'a abahu la yatada'u kai ma iyayenka biyayya duk abin da suka umurce ka in dai ba saban Allah bane domin duk mai ma iyayen shi biyayya to ba zai taba kaskanta ba fahimtum barakallahu fikum sai yace baiti na gaba wa bajjil kabiran warhamis saghira wa sa'idid da'ifa wal faqira ka girmama kabiran babban mutum ka girmama shi duk wanda ya girme maka ka girmama shi warhamis saghira karamin yaro shi kuma ka ji tausayin shi ka kasance mai tausayin yara ana gane da kyau ko wasa'idi ad-da'ifa wal faqira kuma ka taimaka ma ad-da'if mai rauni wal faqir da kuma bukaci anan mun samu tabi'u guda biyu na farko shine ijlalul kibar girmama manya duk wanda ya girme maka ka girmama shi na na biyu kuma ar-rahmatu 'ala as-sighar tausayin yara a hadisi manzo Allah yace laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir kabirana duk wanda baya girmama manya baya tausayin yara baya daga cikin mu musulmai na gari sannan na uku shine a me yake da suna i'anatu du'afa'i wal fuqara taimaka ma masu rauni in aka ce taimaka ma masu rauni misali kaga wani gurgu a bisa kan hanya wani abin shi ya faɗi kuma yana akan akan keke irin wannan na tukawa ko kuma wani gurgu mai tuka keke ya shiga cikin ƙasa ya kasa gusawa sai ka zo ka mi ka tura keken idan ya wuce gaba ana ganin da ke ko in kai haka kai musa'adatu ad-da'if manzo Allah yake khairun nasi anfa'uhum lin-nas mafi alkhairin mutane shine wanda yake kyauta wanda yake taimaka ma mutane kenan taimakon mutane yana daga cikin kyaukyawan dabi'u kuma manzo Allah yake cewa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya taimaka ma wani to shi ma Allah zai taimaka masa to sai baiti na nawa na uku ko wa kun shuja'an sabiran karima wa shakiran wa fatinan halima ka kasance kun shuja'an ka kasance mai jarumta shine ash-shuja'a ka kasance jarumi sabiran kun mai hakuri kariman kuma mai karamci ana ganin da kyau ko ya kace mai karamci ana nuhin kirki wa shakiran kuma kasance mai godiya wa fatinan ka kasance fatin abinda ake ce ma alfatin ko alfitna ba da ta'un ba domin alfitna da ta'un ita ce fitina ko alfitna da ta'un shi kuma shine wayo ka kasance mai wayo ba a san musulmi ya kasance wawa gele gabo sa kayan ka mota ana ganin da ke go manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagul mu'minu fi fi hujrin wahidin musulmi mai wayo ne in an cutar da shi a nan ba zai sake yarda kuma a ƙara cutar da shi wannan wurin ba kenan kasance fatin mai wayo haliman ka kasance halima an gane ko ba halima mace ba abinda ake ne da halima shi ne ma'anar kasance mai juriya kun san juriya ko? na'am misali a makaranta in wanda bai da juriya yana zuwa makaranta bai zuwa makaranta da a makaranta ana bugu a makaranta mutum zai zama saman tabul ya gaji amma duk da haka zai ta zama a makaranta akwai hadda hadda akwai wahala in baka jure ba ba za ka yi ba shine shine halim ana ganin da kyau ko to anan mun samu dabi'a guda nawa guda guda shidda na farko ash-shuja'a jarumta na biyu as-sabr haƙuri na uku menene al-karam karamci na hudu a shukur ka kasance mai godiya in an maka alkhairi kami ka gode yana daga alamar mutunan kirki in masa alkhairi sai ya mi sai ya gode alkhairi kun ba sai na kudi ba ba sai wanda ba kudi zaka ci ka gode ba malamin ku yana kuya muku ratun gaga saki jazakumullahu khairan ustaz Allah ya saka muku da alkhairi wani ya muko maka wani bikinka da ya fadi jazakumullahu khairan nagode duk abun alkhairi aka maka gode man la yashkuru nasa la yashkuru Allah don da bai gode ma mutane to ba zai gode ma Allah ba wa fatinan ka kasance kun mai mai mai muka ce fatin wayo ko ka kasance mai wayo haliman ka kasance halima ba mace ba ka kasance mai juriya fahimtum to sai mu zo ga baiti na gaba sai adiba sai mu karanta وذا أنات وحياء ورفق وكن أمينا وتواضع وصدق تحل بالعدل وبالإحسان تحل بالعدل والعفو والوفاء والإتقان صون اللسان واحفظ الجوارح أحب كل مسلم كن ناصحا أحب كل مسلم كن ناصحا نعم mala ya ce wa za'anatin wa haya'in warfuqi wa kun aminan wa tawada wasduqi wa za'anatin ka kasance za'anat ma'abuci rishin sauri shine al'anat al'anat shine rishin sauri kada ka kasance mai sauri kaman zawo ai kun san zawo ko ya ana shin zawo ya ake yi da sauri za a je a yi shi ko ka kasance mai sauri kaman zawo a'a ka kasance mai yi sannu sannu kaman hawainiya amma ba hawajen tahiya ake yi ba a cikin al'amurra waje neman ilimi ka kasance mai sauri sauri kai dai kai sauri ka zan malam a'a sannu sannu ana gane da kyau ko kana son wani abu kada ka matsa ma iyayenka a ni ayyayin aha bi sannu sannu sai ka samu shine za a nati ka kasance mai yi sannu sannu a cikin lamurra wa haya'in kuma kasance mai kumya dan kasance marar kumya wanda kuma aka yi so su kasance masu kumya haye da kowa su ne mata kumya ɗabi'a ce wadda ake son ta ga mata ga maza amma ga mata ta hi tsananta ana ganin da kyau ko ba kasance mai kumya me ake ce ma kumiya shine ka guji yin aibi a gaban mutane yana daga cikin kumiya ka nisanci yin zagi gaban mutane duk wanda zai rika zagi gaban mutane marar mine ne marar kumiya ne wanda zai sha taba gaban mutane marar mine ne wanda zai yi rawa gaban mutane marar mine ne marar kumiya ne fahimtum ƴan mata da za ta zo a bisa kan hanya tana cin dankali ana gane da ke ko kuma tana cin dan wake tana da kumiya mara kumiya ce mace an santa da kumiya macen da za ta zo a bisa kan tana ihu wanke yake tsaya mini tana daga kum tana daga ihu tana daga muryarta mai kumiya ce mara kumiya ce ana ganin da kyau ko to wannan shine kenan kenan kasance mai kumiya warfuqi kuma kasance mai mai arif ana ganin da kyau ko shine mai mai sauki a cikin lamurra ka kasance mai mi mai sauƙaƙawa a cikin lamurra ka kasance mai tsanani a cikin lamurra wa kun aminan kuma ka kasance al'amin ana gane da kyau ko ka kasance al'amin ai kun san al'amin ko daga al'amana ne ka kasance amintacce wa tawada ka kasance mai kankan da kai ka kasance mai ɗaukar kai yanzu misali wani mai ɗaukar kai a cinku zai ce kai cikin 'yan yara zan zo in zamna ko ce a ni ban zuwa makaranta don cikin 'yan yara ne ban zama cikin 'yan yara girman kai ko hausa suka ce girman kai rawanin tsiya yanzu kun gani wannan latizawan da suna da girman kai sun zamna cikinku sun aihe ku amma ga sunan sun zamna ami a cikinku suna karatu bayan wannan kuma ni ma sun aihe ni amma kuma ga shi zamna suke ni ina karatu suna mi da suna da girman kai sun zamna za su zamna ba akwai yana nan girman kai ya hana shi zai zamna to ka kasance mai girman kai ka kasance mai kankan da kai inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi attaqi ila al ma'ali yartaqi wanda yake da kankan da kai to alama ce tana da tsoron Allah wanda kuma yake da kankan da kai Allah zai dauka shi wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah wasduqi kuma kasance mai gaskiya kada kasance mai ƙarya mai shararota تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والوفاء والإتقان تحل بالعدل ككسنتي مي عدلتي kada kasance azzalumi wa bil ihsani kuma kasance mai kyautatawa wal afwi ka kasance mai afuwa cikin kuskurewa na ya bige ka bai gani ba eh mishi afuwa ana gane da kyau ko wannan shine kenan ka kasance mai afuwa Allah yana son mi Allah yana son masu afuwa wal wafa'i ka kasance da alwafa shine cika alkawali wal itqani kuma kasance mai mai gwanewa a cikin abubuwa ma'ana duk abin da kake kake ka kasance mai mai gwanewa a cikin sa ya tabbata a hadisi inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah yana son in mutun zai yi wani abu ya gwane a cikin abun Qur'ani kake koyo ka kasance mutqin ka kasance gwani a ciki karatun boko kake ka kasance gwani a ciki aikin hannu kike koyo dumki kike koyo fawaye kike yi ki kasance gwana a ciki kasance gwani na gwanaye mara gwani sai kallo fahimtum yanzu abinda ake duk abinda mutum yake so ana so ya kasance gwani wannan littafin da muke yi ka kasance gwani a ciki yanda muke wake shi daga baya an ce ka wake shi kai ma zaka me zaka wake fahimtum karshe zan sa mutum biyu su karanta muna shi cikin mata biyu cikin maza biyu kuma inda nake karantawa ta mu je gaba ina ne aha sinil lisana wahfazil jawariha ahibba kullu muslimin kun nasiha sinil lisana ka kiyaye halshenka wahfazil jawariha kuma ka kiyaye gabanka gabobin jiki laimambar a'dha'ul jism ana ganin da ke ko su hannu su kafa su baki su hanci su idanu duka suna cikin a'dha sune aljawarih kinan wahfazil jawariha ka kiyaye gabobin jikinka kada hannunka ya kai ga zuwa doka abun wani kada kafarki ta taka ta je inda ake sabon Allah aha ahibba kullu muslimin ka kasance mai son kowanne musulmi manzo Allah yake la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu sai kun so junanku duk musulmi kasance kana son sa aha kun nasihan ka kasance mai nasiha abinda ake cewa kunna abinda ake nufi da mai nasiha in kaga dan uwanka yayi laifi kai masa me kai masa nasiha kada abokinka yayi laifi ka kara masa kwarin gwiwa ka ganshi yana shan taba ka ce ja kara kare guda to in kai haka zaman to shedani amma kaga yana shan taba sai kaje kaji tsoron Allah kaga yana zagi kaji tsoron Allah kin ga za ta yi taba ta hijabi ba kiji tsoron Allah baya halatta mace ta wuta ba hijabi ta kasance nasihan fahimtum na'am sai mu zo a gaba mhm yace taqabbal an-nusha min as-siqati wa kun muhafizan ala as-salati a ba mu yi shi ba wake ko ta تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة وكن محافظا على الصلاة ووقتك اشغله بالانتفاع ووقتك
والمال فاحفظه عن الضياع والمال فاحفظه عن الضياع بهمة تعلم المفيدا بهمة تعلم المفيدا وطالع الكثباتنا المزيدا وطالع الكتباتنا المزيدا نعم nan za mu dakata don mu raba karatun gida biyu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah to